بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الكرام أحباب رسول الله وحفاظ العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ba diya ba su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuma mai komi tsira da aminci ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam da iyalinsa da sahabbansa da waɗansu bayansa da kyauta har zuwa ranar tashin kiyama ba shakka muna rana ta biyu a gabatar da wannan daura 27 ga watan safar hijirar manzo Allah ta 1426 a ɗaya da watan tara kenan ko ɗaya da watan tara 2024 insha Allah yau kuma kamar yadda na ambata can baya muna rana ta biyu wajen gabatar da daura bayan an gabatar da ta jiya yau ga muna cikin insha Allah sai zuwa gobe an Allah tabaraka wa ta'ala ya rayar da mu a bisa kan littafin al-balaghatul wadiha a karkashin mawdu'in ilmul balaga wa alaqatuhu bil qur'ani was sunnah ilimin balaga da alaƙarsa da alqur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam roƙo muke ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu fahimta kyakkyawa ya ba mu damar kokarin tabbaka irin karatukan da muka ji Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mai taimake al'umma musulmi gaba da malami mai gabatarwa yani Abdul Malik Khamis daga Yamai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka cikin tattaki da yi har ya zuwa wannan birnin da magaram kuma ya sanya a cikin mizan hasana cikin ayyukan da magudanar gaba daya ya sanya irin waɗannan ayyukan su ne za su ba mu gidan tsira ranar gashin iya malin kare tafaddal mashkuran majora
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa yau ce rana ta biyu da muke gabatar da wato daura a wannan eh, makaranta mai suna epsp annex a cikin salkinsu muke gabatar da wannan daura Ah, NSP nsp ko Eh.
nsp kina annex to jiya eh, mun yi babi na tashbihi a cikin ilimin balaga muka bayyana irin yadda ke da alaka da ƙa'idodin suke da alaka da alfur'ani har ma da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda muka duba ya zo cikin hadisi kara'in yar'a haula al-hima kaga nan kara'in yar'a haula al-hima tashbihi ne kinan tashbihi bai tsaya cikin alkur'ani ba don jiba mu kawo hadisi ko ɗaya ba shi yasa na ɗanyi ƙoƙari in ba da misali a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a safha ta 69 wajen da an ka rubuta alhaƙiƙatu wal majaz kalima ta haƙiƙa asalinta tana nufin afubut abinda ya tabbata shine hakika malam bahaushe ma hakika shi ka cewa haka ne hakika na al'amarin nan fa tabbatacce Allah ya ce li yuhiqqal haqqa wa yubtil al batil shi kuma majaz asalin shi al qat'u jazal makan ay qata'ahu to wannan sai sun kasa almajazul lughawi waɗansu daga cikin malaman shari'a da aqida ba su yarda da akwai almajaz fil lugha ba suna ganin bai cancanta a kira shi majaz ba musamman irin su sheikh محمد الأمين الشنقيطي العلامة القرآني رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين Amin.
يا إلتا في سننسى منع جواز المجاز في المتعبد للتلاوة والإعجاز هنا نفهم شوى على ربتي ده لغة باب مجاز كوكما أدوكيش أكويش على ربتي أما باب الشيء القرآني misala ce da malam ya rubuta to kuma sai suna ganin ya kamata a kira shi uslubun min asalibin lughatil arabiyya abin da ya sa waɗansu malamai da suna suka kore majaz saboda ta fuskar majazi aka zo aka kore sifofi da dama na Allah subhanahu wa ta'ala to tun da mutane sun rudu da wannan sunan duk da kyana cewa la mushahata fil istilah sai suna ganin laisa ala itlaqihi domin abinda zai yi tasiri a cikin aqida ya kamata ai hattara da shi to shi yasa su suka tafi cewa ba a cewa majaz a kira shi uslubun min asalibil lughati al-arabiyya wadansu daga cikin malamai suka ce a'a a kira shi majazi amma idan aka zo inda su malaman balaga da luga suka yi kuskure a cikin aƙida a bayyana nan sun yi kuskure wannan takaitaccen bayani nake so in kawo saboda kada ka shiga wata rana cikin littattafai ka iske waɗansu ra'ayuka mabambanta ka rasa ina ne zaka kama mun gane wannan ko to Allah yake miki mu za mu je a ƙa'ida tunda mun ce littafin bai yiwuwa mu karanta amfila da bahaf lokacin ba zai ba mu dama ƙa'ida wadda za mu fara da ita ita ce ƙa'ida ta sha biyu an gane ko a safha ta saba'in da ɗaya sun ka ce almajazun lugawiyu in tabi su rubuta lagawi nan a wajena kuskure ne ba a ce almajazun lagawi sai lugawi domin allahu ma la fa'idata lahu min alkalam uskun su ce ma la fa'idata lahu min ƙaunin au fi'li da haka dai almajazun lugawi za a ce lugawi daga luga shi majazi na luga huwa lafzul musta'mal ita ce kalimar da aka aka yi amfani da ita fi ghairi ma wudi'a lahu amma ba a asalin abin da larabawa suka dora ta ba kaga yanzu in nace al-asadu shine al-hayawan al-muftaris al-ma'ruf ita ce dabba wadda muka sani wadda take farauta kuma shi ne al'asalu ba to amma in ni ga wani mutum yana da jarumta sai ni ce mai anta asadun to nan akwai majazi domin asalin wannan kalimar menene ba a amfani da ita ga dan adam mun gane wannan ko fi ghairi ma wudi alahu amma suka ce li'alaqatin saboda wata alaƙa ba haka kawai za ka ɗauka kalma kai amfani ita ba a'a ko wata alaƙa ma'a ƙarinatin mani'atin min iradati ma'anar haƙiƙi sai an samu alaƙa kuma sai an samu ƙarina sharaɗi biyu ne wata alama wadda take hana an gane ko mani'atin min iradatin ma'anar haƙiƙi wadda take nuna ba haƙiƙa ake nufi ba yanzu idan na dubi mutum ne ce an ta asadun to kaga alaka ta shaja'a ita sani ce ma an ta asadun ƙarina ma ne a kuma da ce an ta ga ka ana ganinka to ƙarina ce wadda ke nuna ma ne a min iraratul ma'anar haƙiƙi sun ka ce wal alaƙatu ita ko alaƙa bainal ma'anar haƙiƙi tsakanin ma'ana na haƙiƙa wal ma'anar majazi da ma'ana ta majazi qattakunul mushabaha yana yi wa yamanto kamanceceniya ne ana son a kamanta ku ne domin in ce anta asadun ai ma'anarsa anta kal asad wa qad takunu ghayraha tana yawa babu shabaha bace kenan tana yiwa wani dalili ne yasa aka faɗi wannan magana tunda dalilan da ke sawar a ɗora wa mutum lafazin wani abu suna da yawa wal ita ko qarina qad takunu lafziyya tana iya zamantowa qarina ce lafziyya lafazi ne aka yi amfani da shi wanda yake nuna muna ba zakin ake nufi ba wa qad takunu haliyya kuma tana iya zamantowa haliyya ta halici kidan ba ta lafazi ba yanzu misali in nace muhammadun أسد في الحرب في الحرب لفظين قرينة مانعة wadda take nuna cewa ba shi wancan zakin muke nufi ba amma in nace haza asadu in ba wanda yake gani ba baya iya fahimtar cewa haza tun da haza yana iya ɗaukar gida haza yana iya ɗaukar duk wani abin da za a ishara zuwa gare shi to halin da muke tare da wanda muke magana shi zai iya gane mai nike nufi ana fahimta ta da kyau to wannan shi abin da suka kawo kenan nan sai mu gane shi majazi wadu'ul lafzi ko istimalul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu ma'a qarinatin مانعة من إرادة المعنى الحقيقي علاقة كما والعلاقة قد تكون المشابهة أو غيرها والقرينة قد تكون لفظية أو حالية شي كده كما كاي اختصار كن أبين دا أكيسو أتي أنا طب yanzu idan muka zo wajen haƙiƙatu wal majaz da alaƙa shi da alƙur'ani mai girma in muka duba a cikin al'itƙar fi ulumin ƙur'an na imamu suyuti ya kawo bayani mai yawa a ƙarƙashin wannan wato bari ba da babin saboda babin yana da faɗi ƙwarai da gaske ya ce annan wasani wal hamsun nau'i na hamsin da biyu cikin nau'i na ilmumuka da alƙur'ani dama na ce nau'i nau'i ya kawo abu ajiya tamanin yawwa to ka riƙe haka yana da kyau ya an ce nau'i tamanin ka ka riƙe tamanin ne cikin nau'in nan tamanin nawa mutum ya sani kun yana daga cikin abin da ke cuta muna a ilmi yanzu wani littafin wani lokaci mujalladi ɗaya ne ko mujalladi biyu ka saya ka buɗe muƙaddimar littafin ka ga me yasa shi mai littafin ya yi littafin waɗanda ƙa'idodi zai bi wajen rubuta littafinsa don ba kai na za ka rubuta mishi ƙa'idodin da zai yi ba amma sai ka kuskuranta da shi cikin littafin sakon baka san ƙa'idodin da ya aiki da su ba yana cikin mushkilin wani da ke mukaddima na ahammiya talaha manya-manyan malamai masu bincike abin da suke nunawa idan ka sai littafi ka karanta mukaddimar littafin sai ka karanta fihras kin shi inda abuwa suke da fusu ko baka karanta littafin ba ka samu fikira amma haular kita mun gane wannan kenan yanzu mutumin da ya karanta mukaddima ta al-ifsar ya karanta fihras na al'idkham zai ga yadda imamu suyuti ya rubuta littafin zai ga ƙa'irudin da ce zai bi sannan kuma zai ga matsala nawa ya kawo ya kawo matsala tamanin kaga alal akalli da ya san wani abu game da littafin amma ya karanta littafi ba ka karanta mukaddima ba karanta fihras sai ka sai littafi ɗari ba ka amfana da su ba ko harfi guda saboda ƙa'idar littafi galibi idan ka sai shi in dai kai ba ma'abucin karatu bane to kawa za ka yi da shi littafin da aka aro an fi karatunsa bisa ga littafin da aka saya saboda in ka aro littafi da shi zai bi ka sai ka yi kokari ka karanta ko duka ko wani sashi ka bashi amma in ya zama tomi kai ka sayo sai ka aji sai ka yi ta kawa shi yasa wani malami malamin muri da ya karantar da mu a kasar libya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al musulmi ana kiransa ustazu doktor abdallah al-usta malami ne wanda yana da doktora a cikin ilimin nahu yana da doktora cikin ilmin sarf kuma ya rubuta wani littafi a cikin ilmin sarf wannan littafin yana daga cikin mafi kyawun littattafai a duniya da aka rubuta cikin ilmin sarf sunansa at-tarif fi ilmin tasrif yake cewa idan ka je ɗakin ɗalibin ilimi ko malami sai ka iske littattafai an tsara su sun yi kyau ya ce to ka rubuta alamar wannan mutumin baya karatu idan ka je ɗakin ɗalibin ilimi ko malami ka iske littattafai a wargaje wancan littafi gabas wancan yamma wancan kudu wancan arewa wancan an buɗe an kai tsakiya a aje wancan an yi kaza ce to ka tabbatar da yana karatu shi yasa waɗanda suka san kimar littafi hatta da aron littafi in ba wanda sun yarda da zai dawo musu da shi ba ba sa bayarwa sha'ir ya ce ya musta'iran kutubi da'ani fa inna i'arati lil kutubi aru fa ma'shuqi min ad-dunya kitabi wa hal absarta ma'shuqan yu'aru ya musta'iran kutub ya kai mai aron littafi da'ani ya ce kai ba ni lafiya fa inna i'arati lil kutubi aru ni in ana mutum littafi a wajena abin kunya ne fa ma'shuqi min ad-dunya kitabi abinda nafi kauna a duniya littafi da yace to wahal absarta ma'shuqan yu'am ka taba ganin mutum yana tsananin kauna abu kuma ya ana wani shi na ba zai yiwa ba to annaw athani wal 50 sai yace fi haqiqatihi wa majazihi abinda ya shafi haqiqa ta alqur'ani da kuma majazi shi ne za a yi maka bayani a cikin wannan babi imamu suyuki ya ce la khilafa fi wuku ilhaƙa'iƙi fil ƙur'an babu saɓani cewa haƙiƙa ta zo a cikin alƙur'ani kalmomin da an yi amfani da su a wurinsu wahiya kullu lafzin baƙiya ala maudu'i dukkan lafazin da ya tabbata akan abin da aka dora shi a kansa shine mawdu'i nan wala taqdima fihi wala ta'khir babu taqdimi da ta'khiri fi'ili yazo sannan fa'ili yazo sannan maf'uli yazo wa hadha aktharul kalam wannan shine mafi yawan wato magana ta alqur'ani saboda majazin nan yan shi'a sun shigo sun yi ta'wilin ayoyi khawarij sun shigo sun yi ta'awilin ayoyi musamman shi'a da mu'tazila da yan falsafa da yan batiniya duk hanyar su da ake shigowa da Allah to kinan kuma shi yasa waɗansu salaf sun kai inkarin sa yace wa ammal majazu imamu suyuti yace shi majazi fal jamhuru aidan ala wuqu'ihi fihi jamhuri malamai kaga adalci na malamai bai ce dukan su ba yace wa ankarahu jama'atun waɗansu jama'a sun yi inkarinsa min hun zahiriya daga cinsu akwai zahiriya wanda aka ce mamar haɓar zahiriya ta dawudu zahiri amma malamai suka ce zance mafi inganci ba a kiran su mazhaba sai a kira su manhaj manhajo zahiriya fi ta'amuli ba an-nusus domin su ba mazhaba ce gari su ba haka wasu malamai suka ce kuma mun ce dole suka karɓi wannan ra'ayin ba wa ibn al-qas sunan wani malami sunan ibn al-qas min ash-shafi'iyya daga shafi'iyya wa ibn khuwaiz min dad min al-malikiya kaji na malami ibnu khuwaiz min dad daga cikin malikiya yace wa shubhatuhum shubhat da suka kawo annal majaza akhul kadhib shi majazi dan uwan ƙarya ne ko an ce abu dan uwan ƙarya ne ayyaban ƙarya ke wal qur'anu munazzahun anhu shi ko al-qur'ani an tsarkake shi daga ƙarya wa annal mutakallim cewa mai magana la ya'dilu ilaihi baya komawa zuwa ga majazi ya karkata zuwa gare shi illa idza daqat bihi alhaqiqa sai in haqiqa ta wayata ba zai iya amfani da ita ba fayasta'iru sai yayi aron wannan kalima wa zalika muhalun ala Allah ta'ala kuma Allah ba a cewa usulubi yayi mai diki ya tashi daga haqiqa kuma zuwa ga majazi wannan hujja suke nan sun kawo illa guda biyu to wahabihi shubhatun batila wannan shubha inji imamu imamu suyuti batila ce ba ta tace walau saqata al-majaz min al-qur'an da dai a ce babu majazi cikin al-qur'ani kwata kwata saqata minhu shatr al-husn da rabin kyawuna uslubin qur'ani ya fadi faqad ittafaqa al-bulagha malaman balaga sun yi ittifaqi ala anna al-majaza shi majazi wani lokaci ablagh min al-haqiqa yafi haqiqa walau wajaba khulu al-qur'ani min al-majaz da dai qur'ani a ce dole sai ya wufinta daga majazi wajaba khuluhu min al-haqq wa al to sai an cire al-haqq a ce cikin qur'ani babu kalmar da aka shafi alhali ko cikin qur'ani akwai abin da aka shafi wa tawkid da taukidi wanda cikin babul ijaz wal itnab imam suyuti ya kebe babu wajen al-hasr babul ijaz wal itnab na baka kile kana iya dubawa a can wa tasniyatul qisas da kuma maimaita kisoshi nan shine tasniya maimaitawa ya maimaita kisoshi to in babu majazi kina sai a ce to meye amfanin maimaitawa meye amfanin fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un wa gairi hada waninsu duka za mu zo mu yi haƙuri saboda za a zo a cikin amfila wadda muƙaddima ce tana da amfani ya ce wa kan afradahu bit tasnifi daga cikin waɗanda suka keɓance majazi da tasnifi suka yi littafi al'imam izuddin ibn abdussalam wanda ana kiran shi sultanul ulama wala khastuhu imam suyuti ya ce sai yi talhisinsa saboda littafi idan yana da bayanai masu yawa da karamin ɗalibi da malami mai kasala ba su iya karatun shi amma an kai talhisin sa za su ga fa'idodin su yi kusa su karanta ma a ziyadatin kafira a sha ya ce kuma shi sai da ya ƙara amma yana nufin ya ƙara waɗansu abubuwa ta yadda littafin da bai kai wancan ɗin ba ko ko abubuwa ne waɗanda dole sai an ƙara su don an fahimci magana fi kitabin sammaituhu majazul fursan ila majazil qur'an wa huwa qismani to shi majazi wannan sunan littafin suyuti ne majazul fursan ila majazil qur'an al-fursan su ne barade jarumai masu izuwa wajen yaki kinan littafi ne wanda ta hanyar shi barade na ilmi za su ƙetara ko jaruman ilmi su kai zuwa ga sanin majazi na al-qur'ani mufassara da hausa wa huwa qismani shi majazi ya kasu gida biyu zai fara yi da bayaninsu sai yace na farko almajazu fi tarkib majazi na tarkibi tarkibi na ana nufin a hada jumla an gane ko wa yusamma ana kiran shi majazal isnad majazi na isnadi isnadi shine wato mubtada da khabar ko fi'lun wa fa'il dan in ba haka an kace mutum bai ganewa yanzu in nace jaa muhammad asnatul maji ila muhammad in nace muhammadun jalisun asnatul julusa ila muhammad mun gane aiko saboda kun san wasu abubuwa dole sai da misalai yace wal majazul aqli wadansu malamai suna kiran shi al majaz al aqli wa alaqatuhu in ana son a gane alaka tunda an ce majazi yana da alaka yace al mulabasa mulabasa da galabisa ne ka sanya kaya to cuɗanya a gane kana da wani sababi da dalilin da yasa aka saba ka wannan abin wa zalika an yusnad al fi'l a danganta fi'ili al shubuhu ko abin da ya kama da fi'ili ila ghairi ma huwa lahu asalatan ba ga zuwa ga wanda ya aikata shi ba kai tsaye ma'abucinsa kenan li mulabasatihi lahu saboda ya cuɗanya da shi ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa'iza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta ba mummin ne ayoyin Allah ko sai ce zadatuhum imanan za ta ƙara musu imani suratul anfal ayatu yace nusibati ziyada an danganta ƙari wa hiya fi'lullahi ta'ala aiki ne na Allah irin ayat zuwa ga aya likauniha domin su ayoyin nan sababan laha su asanadiyar ƙarin wannan tsoron Allah ba sai ko mun gani ba sauraren aya ba shi ke ƙara imani ba Allah ke ƙara imani don da sauraren aya ga ƙara imani da su abu jihar sun yi imani saboda su wanda ya karanta musu ƙur'ani da duk duniya wanda shi ya karanta alƙur'ani kuma sun larabawa ne kuma ƙurin shawa ne kuma na makka suna jin larabci dangariya amma kuma ita ko zadatun min kufran وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون kinan nan daga nan zaka gane cewa ba ayoyin ne hakikatun suke ƙara imanin ba Allah ne amma da zaman to ta sanadiyar sauraren su aka samu ƙarin imani shi aka ce zadatum imani ba a ce zadahumullahu imanan ba to yanzu wani ɗalibin ilimi da zai ce a wannan ilimin bai da amfani kana kun kuskure sai mu ce a'a inda suka yi tawilin ayoyin aƙida sun yi kuskure don ba za mu karɓa ba tun da ba su muke bauta ba amma fito da wannan idan baka karanta wannan ilimin ba sai ka biyo karkashin wannan ayar so dubu ba za ka iya fahimtar wannan ba a tsakani da Allah bari mu bada misali na biyu yace Allah ya ce yuzabbihu abna'ahum suratul qasas aya ta 4 inda Allah ya ce inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shiy'an yastad'ifu ta'ifatan minhum sai Allah ya ce yuzabbihu abna'ahum da an ka ce yuzabbihu abna'ahum fir'auna yana yayyanka ƴaƴansu maza yanzu duk ƙasar fir'auna misra fir'auna ya ɗauki yuka don aka haifi yaro sai ya yanka shi la fir'auna gwamnati ce ta ba da izinin duk inda aka haifi yaro inda ya ɗan bani isra'ila na a yanka shi tun da da umarnin fir'auna aka yanka to fir'auna ne ya yanki kamar dokar sojoji ƙanana idan aka ce su je su yi idan suka yi lokacin da aka zo ba za a kama ƙananan ba babban shi za a kama yanzu yana yi wa wanda aika zo ka fassara ta amma ko da an fahimci cewa fir'aunin ya aikata ba amma a ka'idar ilmi kai baka bayanin wannan sannan yuzabbihu mu kara da wata fa'ida fi'ili ne mudari'i yufidu tajaddud wa takrar ya nuna ba abu ne ba a ce zabbaha abna'ahu ba kamar rana daya yuzabbih al'ada ce tashi shi fir'auna kun gane ko da misali na uku ya hamanu bi sarham ya ce ya haman kawai da fir'aunin kira haman ya ce ka gina mini sarhan babban wato babbar ganuwa ko babban katanga da ya bada umarni yana nufin hamar shi da ta shi kwaba birgi ya yi komi da komi ya mishi gini a yana nufin yadda ya bashi umarni shi ba ya bada umarni a yi to kaga wannan sai su kira shi majazo tarkif imamu suyuti ya ci gaba da bada misalai wa ahallu qaumahum daral bawar inda Allah ya ce alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar sun saukar da mutanen su gida na halaka ai mutanen makka ba wani gari da suka tashi ba an gane ko suka kai su sun da cikin makka suke rayuwa amma ana nufin saboda sun sa mutanensu sun kafirce ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun ki imani da shi walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu to tunda suka ƙaryata shi kuma suka sa aka ƙaryata shi sai makka ta koma gidan azaba to kamar sun dauke su ne sun kai su gidan bala'i yanzu ko malam bahaushe suka ji cewa da ya kai ne yaro ba yana nufin ya dauke shi ba gaba wallahu a'lam kamar inda Allah ce yawman yaj'alul wildana shiba yini wanda zai bai da yara su zaman to tsofaffi su yi furfura ai ba yini ne ba a wannan abin abubuwan da za su faru a cikin yini suke sawa ai furfura kuma su ma ba su faruwa sai da izinin wa sai da izinin Allah wa huwa fi ishatir radiya ya zo wurare daban-daban a cikin alkur'ani cikin haqa da sauransu ishatir radiya rayuwa mai yarda a'a rayuwa wadda dai aka yadda da ita ishatin mardiyan fa idza azama al-amr idan al'amari ya dauniya ba al'amari ke daukar niyya ba wanda ke son yaki shi ke daukar niyya suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam ay uzima alaihi bi dalil fa idza azamta fa tawakkal ala allah to kun ga ƴan uwa anan sai mu gane shi majazi akwai majazul isnadi kuma ana kiran shi majazul tarkib ko kuma almajazul aqli duk sunayen sa ne yanzu imamu suyuti kafin mu je gaba sai ya ce to wahadal qismu arba'atu anwa shi wannan qismin na majazul isnad kala hudu ne ahaduha yace na farko ma tarafahu haqiqiyan abinda tarafahu sassan shi al-fi'l wal ismu ko al-mubtada wal khabar sune tarafahu haqiqiyan kal ayatil musaddar biha kama ayat da aka bude bayani da ita wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan kaga ziyada haqiqa ce an gane ko imani kuma abu ne haqiqi ba a shakka shi wa akhrajatil ardu athqalaha ƙasa za ta fitar da abin ta yi mata nauyi fitar wannan hakikatan ne za ta fitar da shi al'ardu kuma ƙasa hakika ce kinan isnadin zuwa gare ta abu ne abin nan saniha abu na biyu majaziyani ya zamanto majazi ne dukkansu fama rabihat tijaratu kasuwarsu ba ta yi riba ba kaga shi kasuwanci ai ba a cewa ya ci riba an gani ko balantana bai ma yin kasuwancin balantana ya ci riba kenan duka waɗanda abubuwa guda biyu babu abin da yace asalin shi ma rabihu fiha wa itlaqur ribhi wat tijara huna majaziyan ar-ribh wat tijara ثالثها ورابعها كشي نهدو دن uku نهدو ما أحد طرفيه حقيقي دون الآخر sai a samu ɗaya ne a haƙiƙa guda majazi wannan duk bayani na ilimi amma al'awwal wa tsari fa qawluhu am anzalna alaihim sultanan yace ai burhan ko mun sauka musu da sultan burhan hujja to kaga saukarwa Allah yana saukarwa amma a saukar musu su da hujja ai ba su da wata hujja da za a ba su nan sai imamu suyuti ya ce da kuma kalla innaha nadha نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى سيتي فإن الدعاء من النار مجاز to ga inda mushkila take tashi yace wuta a ce ta yi kira majazi ne to nan malaman sarfi ba sa yadda me yasa saboda wanda ya ba da labarin wutan nan tana magana shi ya san abin da ba mu sani ba daga wutar muna ganewa shi yasa majazi yake da matsala wani lokaci kaga a ce wuta ba ta magana ba gaskiya bane tunda Allah ya bada labarin za ta yi magana to za ta yi magana fa ma bakat alaihim samau sababa ta yi san kuka ba al'abtar ce a'a nan ma'ana ba wai kukan ake nufi ba sai a ce a'a sama za ta yi kuka amma tunda Allah ya bada labarin shi Allah sun tana kuka ishtakatin naru ila rabbiha kamar da yanzu wuta ta kai ƙara yau ma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid wa inna min hala ma yahbitu min khashyati llah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu to tunda an ce an baka san shi ba ai baka kore shi ina son mu fahimta shi sauƙin sirri a'a karanta wannan bai da amfani a'a karanta daga inda illa take mun fahimci wannan dake ko to ka hatta ta ba alharbu auzaraha ya ƙara ba da misalin majaji irin wannan har sai yaƙi ya aje kayansa kaga yaƙi bai aje kaya masu yaƙi da suke aje kaya tu'ti ukulaha kullahinin bi idni rabbiha tana ba da abincinta kaga bi izni rabbiha Allah ce kaga dan ba an fitar maka an nuna maka ba ita take bayarwa dan in ba da izinin Allah ba ai ba za ta ba fa ummuhu hawiya mahaifiyar shi hawiya yace wasmul ummil hawiya majazun ai kama anna al umma kafilatun li waladiha kamar yadda uwa take renon danta shine kafila wal majja lahu ita ce an wurin makomarsa idan ya samu matsala mabaga an gane ko ko mu ce maƙyagyauta in ji malaman zauri kazalika nawul kafirina kafiratun wa ma'wan wa marja haka ne wuta ita ce zata rene su wanga ko reno yayi mu Allah shi muna tsari da wangare ni to kaga wannan duka irin abin nan sai yace alqismu thani almajazu fil mufrad to yanzu kuma ya shigo cikin kismi na biyu bayan majazu tarkib sai ni almajazu fil mufrad ya zama to cikin kalima guda ce imamu suyuti ya ce wai san ma almajazul lughawi wancan majazul aqli wanda ko majazul lughawi واستعمال اللفظ في غير ما وضع له اولا وانواعه كثيره kaje ce suna da yawa ahaduha alhaf ashafi wa sayati mabsutan fi naw' almajaz yace zai zo cikin nau'i na majazi ba zai maka bayanin shi فهو أجدر به خصوصا إذا قلنا إنه ليس من أنواع المجاز من وقت السنين بياني سنتي بمجازي لا شيء الحصف الحصف برئيم باك مثال شيني معلومة أصول الفقه شكي كرا دلالة الاقتضاء أفاتي وتبقنا وأن الدولي سي أن قدرون أبو ذات يوها إن با هكذا نبقى من بذي يوها مثالي Allah subhanahu wata'ala yake cewa ƴan uwa annabi Yusuf suka ce was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha ka tambayi gari yanzu yana yiwa in zo cikin garin nan wani abu ya faru in ce da magaram wai don Allah kan kaza ya faru ghairu ma'qul amma ana nufin mutanen garin za a tambaya kenan asalin maganar was'al ahlal qaryati allati kunna fiha muna fahimta da kyau to sai aziyada wani lokacin za a kara wata kalima kalimar nan da aka kara in ba an ce kara ta aka yi ba to ma'ana ba za ta fito ba قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم وشهد شاهد من بني إسرائيل من شهد رجل بني إسرائيل يشهد على مثله إلى على مثله ah fassara eh akwai shi a taura kaji ya yi kwana yanzu a taura da ƙura'ani is the same in ji masu karatu english ka gani to sun ka ce ala mislihi nan alaihi ake nufi shi ƙura'ani shi yasa kaga akwai lokacin da wata kalma in ta zo dole sai an hankalta ma shin zuwanta ko litta akidi fasajadal mala'ikatu to kulluhum fasara mallan kulluhum to ajma'una muna ganewa ala ayyati hal nan dan mu gane misali ne kawai nake bayar da su al-thalith yace na uku cikin majazul mufrad bayan alhasfu da az-ziyada wasu suna kiran shi an-naqsu waz-ziyada dan mu gani sai suna kiran shi itlaqu ismil kull alal juz'i azo a fadi duka amma sashi ake nufi ka gani idan ba karanta wannan ba yana yi wata rana ka hankalta wani wata rana ba za ka hankalta ba misalinsa zan ɗan ba da misalai saboda ya kawo abin nan yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim suna sanya asabi' menene asabi' ya tsunsu fi adhanihim a cikin kunnansu kowa ya san yatsa a dai dan adam dai a ce yatsa ka ta shiga gaba dai ba zai yi ba kenan yaj'aluna anamilahu domin dan ne ke shiga amma dan duka gaba dai mallan ba sani bai lalle sai dai in ya dudu da madudu sun bayyana masu manyan kunnuwa kun gani sannan Allah ce wa idara aitahum tu'jibuka ajsamuhum yace malamai suka ce wujuhahum ake nufi don ba jikin su gaba ɗaya yake gani ba an gane ko ko kuma jikin su wanda az-zahiri idan suka sako kaya faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wanda ya halarci wata ya azumce shi na ana nufin bidayatu shahari don ba sai ka halarci ramadana ya ƙari masa nan da ka yi azumi arrabiya abu na hudu cikin anwa'ul majazul mufrad aksuhu kina aksu thalith shi ko athalithu itlaqul ismul kullu ala aljuz'i shi ko itlaqul juz'i ala alkulli sai kawo kullu man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram a nan sai yace abinda ake nufi wajhu rabbika zatuhu zatin Allah sunan masu malaman aqida sun yi bayani sai su ce eh huskar Allah tana ciki amma ba za a kore ba Allah huska ba zatin Allah ake nufi tunda ba za a rarraba Allah ba amma ita fuskar tabbaci akwai ta ga Allah amma ya take shi yabba muka ci saninta tunda ya faɗi yana da fuska ba za mu kore ba kaga nan ne ake samun matsala tsakanin malaman aqida da malaman balaga fa wallu wujuhakum shatrahu kuma da huskokinku kana jibin alƙibla sai ka zo yanzu ga gaba sanar sai kai haka sai wujuwa kuma Allah ci da ta sallah ma'akula in ji larabawa kaga ana nufin ka da jikinka gaba ɗaya na fuskanta alƙibla domin in wujuwa kuma yana yawa sai ka dubi gabas haka shi kenan to kun ga rashin fahimta irin waɗannan asalib yana daga cikin abin da yasa waɗansu ɗalibai suke kuskurantar da waɗansu malamai su yi fassarar da baka san dalilin ta ba manufan kai ka tsaya ka san meye dalilin da sa aka haka kawai suka ce kuskure wujuhun yawma idin na'iba wujuhun yawma idin khashi'a wujuhun an ka ce amma ba fuskokin ɗaya ake nufi ba hukuncin ya shafi jikin gaba ɗaya don kafiri gaba ɗaya cikin bala'i yake zalika bima qaddamat yadaka ba ana nufin hannaye shi da sun ka aikata ba fa amma saboda hai hannu shine aktsaru ma yuzawilu bihi al-a'mal sai aka ce yadaka don ba aikin da dai suka yi da hannu ba za a saka ka musu da shi fa bima kasabat aydikum qumil layla sai kawo shi turan ba duka ake nufi ba ina fata ana fahimta ta dan ya ce mi illa qalila wa qur'an al-fajr da alkur'anin asuba asuba tana da alkur'ani ne a ana yana nufin karatun alkur'ani da ake yi a lokacin sallar asuba sai sa ɗalibin ilimin bai san wani ba sai ce wa ƙur'anin fajiri to ina ƙur'anin zuhuri karatun alkur'ani da aka yi sallar aka sanya ma suna ƙur'an saboda ana karanta alkur'ani a cikinta duk sallar gaba ɗaya sai aka ce ita ce ƙur'an ya ce warka umma arraki'ina ku yi ruku'i tare da masu ruku'i malaman fiƙi sun kace wannan ke nuna sallar jam'i wajibi ce don za ka je masallaci kai ruku'i tare da masu ruku'i to don kuma malaman balaga sun kace to warka ma'ar raki ina kuyi sallah don bai yiwuwa ka zo kai ruku'i ka koma gida ba kai sallah ba sallah ake nufi muna gane ko wa min al-layli fasjud lahu da daddare kai sujada ga Allah sai imamu suyuti yace utliqa kullam min al-qiyam wal qira'ati wal ruku'i was sujudi ala as-salah wa huwa ba'daha don ba su jina ɗaya ake nufi ba a'a yana yin sallah to kun ga wannan yana daga cikin abin da wani lokaci za ka ji wani malami ya yi fassara ya ce wa midan laidi da daddare fa sujud lahu kai ma Allah na fila sai ce kai malamin ce hoina balla sujada fa Allah ya ce ka kasa gane cewa dan an faɗi sujada amma ana nufin sallah don mi don ita sujada nau'i ce daga cikin mi daga sallah التنبيه بالأدنى على الأعلى إن جمال أصول الفقه كديبة تكون مقدمة تا بداية المجتهد ونهاية المقتصد تا ابن رشد الحفيد يا كا مقدمة من كيو ود إن ككرن تاتا كفهم جيتا كوكو كجوجا مالمي وند دا يكرن تاتا كي كغاني تاتا كيو زاكا فهم جيو سمس أنوني بسو همانشي كرقشن وانا مناجي ينقوانا كما دا وانا ني القرآنيون والله ذاكا رنكا كيسو كسا سورة سورة كده سوسا القرآني sai ka cikin wannan cikin ruwan sauki yanzu kaga misali ciki yanzu nan inda Allah ce hadiyan baligal ka'aba inda Allah ce inda ayanka hadiya ayi baligal ka'abati sai ya kai ka'aba ko ba ka dan bane yanzu ka taba ganin wanda ya jara gozo zuwa cikin ka'aba yanka shi ran da kake babu alharamu kulluhu harami ake nufi sai ka ce wadan qur'ani ne jara go ka ce can bakin ka'aba ka yanka in ba kai haka kuma kai aiki da qur'ani ne ina fata ana fahimta ta wannan imamu suyuki ya kawo shi duka ya kawo misalai waɗanda suna da yawa ya ce to akwai misali na hudu akwai misali na biyar itlaqo ismul khas alal am a ɗauki khas ai itlaqin shi alal am akan duka inna rasulu rabbil alamin inda annabi musa ce inna rasulu rabbil alamin wadansu malamai suka ce rusulahu ake nufi domin shi annabi musa da ya ce inna bai ce inni rasulu rabbil alamin ba sabanin wadansu wurare ya ce inni rasulu rabbil alamin to dan wadansu malamai suka ce nan inna rasulu bai yiwa mutum biyu a ce inna domin ya ce faqula inna rasula rabbika kaga nan biyu ne amma da ya ce inna rasulu to dole sai an shiga wani tawili ko dai a ce lafazi na fa'ulun ahyanan yastawi fihi al-muzakkar wal mu'annath wal musanna wal jam' fa'ulun wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bace a'da'u ba هم العدو فاحذرهم بيتي هم الاعداء با sun kace fa'ulun yati lil muzakkar wal muannath wal musanna wal jama' sun kace su wadan sun kace a a kalima ta rasul asluha ar-risala aslin ta masdar ne to yanzu in an hankalta ba tana aslin masdar al-masdar la yataghayyar la yusanna wa la yujma kamar da su malaman duka suka ce malaman basra amma malaman kufa sun kace a a yuthanna wa yujma'u idha da'at al-hajatu ila zalik kuma shine ra'ayin da yanzu aka dauka a majma'al lugha al-qahira don Allah ce ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون جمعنا الظن sun ka ce tun da ƙur'ani ya zo da shi magana al'ari mun gane wannan to wadda suka ce asalinta masdar ne kenan kalima ta rasul asalinta masdar ne shi yasa sace inna rasul rabbil alamin ahyanan ya hankalta ma asalinta masdar ne ahyanan ya hankalta ma ta tashi daga masdar ta kuma zuwa ga suna intaqalat min al masdariyati ila al ismiyah duk wanga aiki gaban mu yake kuma mun rige mun watsar da wannan abin mun ce bai da amfani a'a ba amfani ne bai da ba mu tashi tsaye mu fahimci inda an ka sama gaba abin nan inna rasulu rabbil alamin to mu aje wannan wasu kuma suka ce a'a nan da ce inna rasulu yayi magana ne kan karan kansa don risalarsa ita ce asali sannan ya roƙan mu haruna dan ya ce waje alli waziran min ahli sai magana da tashi tunda ita ce first in ji waɗansu masu karatun english so da yawa mutum zai zo idan ba ya san akwai wannan illar ba kawai bugewa zai yi shafi amma ran da za a zo a yi maka tambaya kaga an saka cikin matsala mutai zuwa ga shidda yace aksuhu itlaqu kenan ismul am ala al khas tunda wancan ismul khas ne ala al am aksuhu wa yastaghfiruna liman fil ard inda Allah ya ce wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard to dan liman fil ard ai wanda yake bisa doron kasa domin man min siyaghil umum intabih al asma'ul mawsula al haliku malamai yace ai al mu'minina bi dalil qawlihi wa yastaghfiruna lil ladina amanu shi yasa wajen malaman usulul fiqh sai su ce nan liman fil ard am wa yastaghfiruna lil ladina amanu khas amma an samu wani malamin balaga na duniya ana kiransa ustadu doktor fadil samun ra'i shi fadil samun ra'i malami ne na ƙasar iraki asalinsa balarabi ne na ƙasar iraq can ya tashi ya yi karatu ya karanta ilimin nahau har ya yi doktora mulhid ne bai yadda ma da akwai allah ba kwata-kwata ba wai addinin musulunci ba ko kiristanci ko yahudanci bai ma yadda ba ne akwai allah ana nan ana nan wata rana sanadiyya ya musulunta sai ya ɗauko alƙur'ani sai ya karanta wata aya inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha balagar dake cikin ta saboda malamin nahwu ne da sarfu da lugha ta jashi ita asnadiyyar musuluntarsa daga nan sai ya zuba rayuwarsa wajen yima balaga ta alƙur'ani hidima ya rubuta wani littafi sunansa a ta'birul qur'ani ya rubuta wani littafi balaghatul kalima fi ta'biril qur'ani ya rubuta wani littafi sunansa lamasatun bayaniya wanda asalinsa ba littafin ya rubuta ba kasar dubai ya kuma da zama yana rubuta yana yin program a gidan rediyo to wannan program ke sai aka haɗa waɗannan program ke aka yi littafi da su ina fata ana fahimta ta sannan ya rubuta wani littafi ma'anin nahwu na ɗaya ya rubuta ma'anin nahu na biyu ya rubuta ma'anin nahu na uku ya rubuta ma'anin nahu na hudu dukkansu yana bayani ne kan balaga ta alkur'ani samarra'i daga yanki ne na samarra wani yanki mai ni'ima a kasar iraq to shi sai tafi cewa a'a dan mala'ikun da a cikin suratu shura wal mala'ikatu an kace a cikin suratul ghafir mala'ikun da aka zance alladina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yace manya manyan mala'iku to su manya manyan mala'iku yastaghfiruna lil mu'minin su ko mala'iku sauran da manya ba yastaghfiruna liman fil ard amma malamai suka ce anan magana shi kuskure ce domin istighfari ga waɗanda suke ba masu imani ba an hana annabawa balantanani balantara mala'iku su kuma la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun to kuma gashi an ce ma kana lin nabiyyi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم تو أما ودا suka ce to nan kuskuren shi ya fito a zahiri amma ana iya cewa wal mala'ikatu yastaghfiruna liman fil ard tana yiwa har waɗanda za su yi imani zuwa gaba tunda tana yiwa an sanar da su da wani da wani kafirai ne amma za su yi imani haka waɗansu suka tafi to kaga a takaice da ba mu tsaya ba akan wagga mas'ala din waɗanda abubuwan ba za mu iya fito da su ba wallahu a'lam as-sabi'u na bakwai itlaqul ismil malzum ala lazim sai a ɗauki ismul fa'il a ɗora shi akan ismul maf'ul in ba haka nace ba al-malzumu ala lazim zai fitar da kai zaka rikice amma in nace ismul maf'ul ala fa'il haka ka fahimta an gane ko ismul maf'ul ala fa'il nan bai kama misali ba kaga ya tuma ya bari in ba haka ba kaga mun sai mu shirce matsala tunda ya ce ismul maf'ul a dauke shi ana nuhin ismul fa'il Allah ya ce wa idza qara'ta al-qur'an جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجابا من إيه حجابا شامكي تو مستورا عرما آها كان يأتي أساتر يا يكونا كما هكذا ساترا ني دومي حجابي شي كي كاري وابا كاري شي أكي با amma waɗansu ba na bambana ga suka ce kai mu masturan da ba mu yarda da satirin sun ka ce satirin ne wa masturan shi ya suturce manzo Allah sallallahu alaihi shi ko sai hijabin Allah ya suturce shi kun gani tattaunawa ta mi a ilmance ba tare da rigima ba abu na bakwai na takwas itlaqu wato ismul lazim al malzum kenan kenan ismul fa'il al maf'ul hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama' ay hal yaf'al utlika al-istita'a ala al-fi'l li'annaha lazimatu lah don ba da nufin suna shakka cikin Allah zai iya yi ba amma shan Allah zai yadda shi aikata shi ne abin nufi to aikatawar daban istita'a kuma daban kinan istita'a ita ce kamar matsayin wato ismul maf'ul alfi'il kuma aikata wannan ne za a samu fa'ili don mu gane karatu abu na tara yace itlaq al-musabbab ala sabab shi ma dai abin da ya haifar da wani abu sai a ɗauke shi a maida shi kan abin da ya haifar an ka ce wa yuna zilu lakum minas sama'i rizqa Allah yana saukan muku da arziki daga sama sai malamai suka ce abin da ake nufi ruwa domin ruwan su ne musabbabin abin da ke sawa a yi ruwa a samu abinci mun fahimta amma nan ba duk malamai suka ittifaki akan wannan ba wadansu malamai suka ce a'a arzikin ma daga sama yake an gane ko duk arzikin mu daga sama sai ke wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun kenan ruwa ɗaya ne daga cikin abin da ke sa a samu arziki amma ba shi kaɗai bane wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadid suka ce asalin karfe wasu sinadarai ne Allah ke turuwa daga sama suna sabka su shiga cikin ƙasa har a samu karfe akwai wannan fahimta an baga wanda zai fito abin da a fili itlaqul musabbab ala sabab ya bani adama qad anzalna alaikum libasan mun sauka muku da tuwafi ka ku san Allah bai sauka da tuwafi ba don inda Allah ya saukar da tuwafi da mun bukata kamfanin tuwafi ana ana nufin Allah ya saukar muna da ruwa ruwan da muka shuka muka samu kaɗa sannan muka yi sutura to wannan na tara kuma wali yasta afifin ladina la yajidu nikahan ay mu'natan wanda ba samu nikahan ba wanda bai samu aure ba amma ana nufin wanda bai da halin da zai yi aure domin an ce auren amma ana nufin halin ɗauka aure mu'ulatun min maharin wa nafaqatin wa ma la budda lil mutazawwij min al'ashiru aksuhu kishiyarsa tunda yawancin itlaqul musabbab ala sabab sai zan itlaqul sabab ala al musabbab ma kanu yastati'una sam'a ba su iya ji yace abin da ke nufi al qabula wal amala bih ba jin ne ba sa yi ba aikin ne ba sa yi da shi shi yasa Allah kira kafirai wani bi kurani summun bukmun umyun fahum la yarjuna ai ba Allah na nufi ba sa ji bane kurame ne a kwata kwata jinsu ba ya amfani su an gane ko? ya ce idan aka danganta fi'ili tambihi ne ya ce ibin zalika nisbatul fi'ili ila sababin sababi ana danganta fi'ili zuwa ga sababin sababi to da sababi hau yankace hausa wani wuri hau bala'i ya kan shi ka jira ce sababi kina abin bakin ana ayyata hal akwai lokacin da ake faɗa sabab amma za a kuma zuwa ga ƙarshe inda Allah ya ce fa akhrajahuma mimma kana fi fa azallahuma shaytanu anha fa akhrajahuma kuma inda Allah ce kama akhraja abawaykum min aljanna an ce shaytan ya fitar da su amma hakikatan shaytan ba zai iya fitar da su ba sai da wani sai da izinin Allah na sha biyu kafin lokaci mu karkare na sha ɗaya afuwan tasmiyatu shay'i bismi ma kana alayhi a sa abu suna akan abin da ya kasance akan shi wa atul yatama amwalahum ku ba marayi dukiyoyinsu ba ba marayi dukiyarsa an gane ko ana nufin alladina kanu yatama don marayi in an ka bashi kafin mutum a daina ce mishi marayi ai sai ya balaga wanda ya balaga kuma ba a ce mishi marayi ba haushe ma ce kai babu marayi sai rago ko ba ka dan bane shi ana shi fahimta almuhimmu dai nan ba ana nufin a ba su dukiya ba suna marayi waɗansu kuma malamai in ka diba cikin tafsir na ibnu jarir at-tabari wa atul yatama sun kace abinda ake nufi a ayyana musu haƙƙin su dan can da lokacin jahiliya ba a ba su haƙƙin su ina fata ana fahimta ta akwai maganganu kan wannan sai na inda Allah ya ce cikin na shaɗe ɗin وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن kagar an kace wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna mace in ta kare idda ai magana ta kare sai an kace fala ta'dhuruhunna an yankihna azwajuhunna ai alladina kanu azwajuhunna to da idda ta kare ai ba mijinta bane alladina kanu kenan innahu man yati rabbahu mujriman yace sammahu mujriman bi itibari ma kana fi dunya min al-ijram saboda can lahira baka idza to mujrim can mutan lahira ba kowa ya koma musulmi sai dai wani musulunci shi na da amfani can wani musulunci sai bai da amfani na sha biyu tasmiyatuhu bismi ma yaqulu ilayhi a sa ma abu suna da suna abinda zai kasance shine na sha biyu yace inni arani asiru khamra wani yace naga ina ta tsakiya a kaida ba ta tsakiya malamai suka ce ya ga yana ta tsak inabi saboda kasar misra ana yin ana yin giya da inabi kaga in munan nan sai mutum ce inni arani asiru khamra ya ga yana ta tsar wato burkutu tun da hatsi na sai ce na ga ina abin nan shirya giyar hatsi aina man yace ya ulu ilayhi al-khamriya wala yalidu illa fajiran kafara ba wanda ba su haifuwa sai fajiri kuma kullu mauludin yuladu ala al-fitra yana nufin fil mustaqbal kuma bai fito wannan ba don san ransa dan Allah ce wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana yace to fala fa in talaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghayrahu yace sammahu zaujan li anna al-aqd yaqulu ilayhi ila zawjiyya ba daura aure ba ana cewa mutum mijin mace musamman wannan zamani da zaka iske rikici ya tashi wajen daura aure akwai wata mata da aka zo daura mata aure tawaga da sun ka zo daura aure lokaci daya shi wanda an yake bani labarin shi yana daga cikin tawaga da suka zo aka faɗi waliyi da sadaki da komai sai wani ce aka rauka Allah ina da magana mu fa mun zo ɗaura aure kuma mu ji an faɗi suna an gomu ba mu ji abinka ba da haka ba za a ɗaura wannan auren ba ce to ina uban yare ya ce gashi yare ya ce a kayan su suna nan zauri aka zo aka ɗauko da sadaki aka ba su ya ce to mun gaba aka sake jama'a a yi salatin annabi a ɗaura aure wani ce ni ma yana da magana sai da aka mayar da sadaki hudu da kaya hudu sannan aka ɗaura aure ban haɗin garin don wani kawai ce na ci mutuncin garinsu kuma ban haɗin jihar kuma ban haɗin ƙasar amma dai wanda aka yi ɗaurin auren da shi na san shi kuma mutumi ne kuma shi shi na daga cikin waɗanda aka maido musu kayan su ka kusan dole su yaɗa da Allah ya kyauta nan ba ya kawo wata matsala wadda ina ganin ba sai mun tattauna kan ta ba fa bashar dahu bi gulamin halim da kuma ina da bashiruka bi gulamin halim yace to da an ka ce alim yaron da anka abin da anka ce halim ai ba a same shi ba to kenan bi itibari ma sai yakun da kuma da anka ce halim bi itibari ma sai yakun tun da wanda bai zo ba ai ba za a ce yana sifanto da wannan sifa ba sai na sha uku itlaqu ismul hal ala al mahall a doki sunan mai sauka a sa mai sunan wurin da ya sauka fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun ay fil janna li'annaha mahallur rahma an gari ku kina aljanna ne bal makrul layli wan nahari ay al makru fil layli tun da shi daren baya makirci amma cikinsa ne ake makircin idh yurikahumullahu fi manabit qalila ay fi aynayka an gane ko ala qawli al-hasan akan magana ko ne hasan na san dai al-hasan al-basri ar-rabi' aksuhu kana itlaq al-mahall ala al-hal falyad'u nadiyah ya kire majalisar sa ana nufin yan majalisar sa shine na sha na sha hudu kenan wa minhu ta'biru bil yad an al-qudra to kaga dan gashirin ita ce kuma ana amfani da yadda ana nufin ƙudura tabarakan ladibi yadda mulku shi yasa to nan kuma ya saba ma aqida dama cikin galibin sifat ne ba a cewa a'a nan bi yadihi alqudratu dan Allah alqadiruna in ka ce bi yadihi alqudratu kidan ka kore bi yadihi almulku ba sai ko mun fahimta ba to irin wadannan wuraren ne wadansu daliban ilimi suke gani sai su ce abin nan dan uwa wa bil qalbi anil aqli lahum qulubun la yafqahuna biha yace kenan lahum uqulun la yafqahuna biha saboda dama hankali ina yake a zuciya yake ilimi a ina yake a zuciya amma mun suke an ce ilimi yana cikin kwakwalwa hankali yana cikin kwakwalwa a a kuskure ne ita kwakwalwa tana aiki ne tare da zuciya domin Allah ya ce afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha bai ce fatakuna lahum azharun yaqiluna biha ba sannan Allah ce alqur'ani bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm bai ce fi azhalil ladina utul ilm ba kai hadda bature bature ma sai ce ila bishe sa par par cœur babu wani da saron da ta cewa farserbu learning by heart ba mai cewa learning by mind ban taba shi ne tau suna da yawa kusan guda goma sha sun kai kusan guda waɗanda ya lissafa sun kai guda sha tara sannan ya ci gaba da bayanin waɗansu daga cikinsu amma sha tara ya kamata mu kawo sai mu ƙetare saboda bayanin yana da tsawo mu shiga cikin sauran abuwa na ilmul balaga ai ko haka ma aka tsaya mutum dai ya san akwai magana karkashin wanda dan uwa ana ya kamata mu dakarta za mu je hutu na minti goma sai mu dawo insha Allah ta'ala abinda muka faɗa da ban turi Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh